بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan majalisi mai albarka da muke haduwa don tafsirin alkurani mai girma a yau uku ga watan ramadan ta jira 1446 wanda ya daidai da uku ga watan march miladiya 2025 muna roƙon Allah ta'ala ya agaza mana kamar kullum muna farawa da roƙon Allah ta'ala ya gafarta mahaifanmu ya ji kansu ya yi musu rahama ta yau kuma kamar yadda ake gani kuma kamar yadda duka muka sani Allah ta'ala ya yi wa mahaifin majabaki rasuwa malam yaya a alhaji babaji Allah ta'ala ya ya mishi rasuwa yau kenan da safa aka yi jana'izar da aka mana roƙon Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa ya yafe masa kurankuransa ya saka shi aljanna alfirdaus al'a'la bangiji Allah ya yafe masa Allah ya sa ya huta da ‘ya'ya da jikoki kuma Allah Ubangiji ya ba su haƙurin wannan rashi gagarin rashi da mu gabaki da Allah ta'ala ya ba mu haƙuri. Za mu haka dai rayuwa take daidai-daidai aka za ta tafiya wata rana daidai ka tara babu kowa a nan sai wasu har ila yau. To mu da muke da rai Allah ta'ala ya ƙara sanya wa rayuwar mu albarka. Mai raba mu da duniyar nan lafiya. waɗanda suka rage cikin mahaifanmu ba su da lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda kuma suna nan da ransu da lafiyar su Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya bangiji Allah ya tsawaita rayuwarsu ya kuma raba mu da su lafiya haka muna mika ta'aziyya sosai zuwa ga malam Allah ta'ala ya gafarta masa ya ji kansa ya masa rahama muna roƙon Allah ubangiji kuma ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya bamu ikon kauce musu muna karatu cikin suratu suratu zukhruf kuma za mu tashi aya ta 45 to amma kafin nan ajiya mun tattauna abinda malamai suka faɗa a ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu lazikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalu wanda cikin bayanin da nake na saurara cewa akwai wasu bayan Allah da suka bayyana su kuma yan kalakato wato yan qur'aniyun ana ce da su yan qur'aniyuna to na yi zaton wata aya ce a can gaba suka kama suka rike a matsayin hujjarsu amma daga baya da rabi sai na ga wannan aya da muka yi kokarin fahimtar ta jiya ita ce mafi girma cikin ayoyin da suke kamawa suna rikewa Allah ta'ala ya ce wastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim lalle ka kankame abinda aka yi wahayinsa zuwa gare ka shine alqur'ani lalle tabbas kai kana kan tafarki wanda yake madaidaici don an cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kankame alqur'ani suna ganin cewa alqur'ani kawai shi kadai ne abin da za a yi don haka suna inkarin sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam suna ganin cewa a babu ba su da bukata zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan firak din da irin waɗannan tayyar dole ne a yi wa mutane bayani a kansu saboda idan kana shiga intanet tiktok precisely akwai waɗanda 'yan ƙur'aniyun ne da yawa kata-kata suna kuma suna yin content mai ƙarfin gaske mai kama hankali kuma za ka ga an shigo maka daga maganar ijazin ƙur'an ana ta ƙoƙarin faɗa maka wato wasu irin abubuwan ban mamaki da suke cikin alƙur'ani amma daga ƙarshe abin da za a ɗura maka shine wannan mummunar aƙida annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce dama ya yi mana ishara cewa waɗannan mutanen za su bayyana da maki alaihi salatu wassalamu ya ce kada a zo lokacin da wani cikinku zai ci ya ƙoshi ya ki shingida a kan gadansa ya ce kawai hasbuna kitabullah shaba'anu ala arikati ya ƙulu hasbuna kitabullah ma wajen na fihi min halalin lallahu ma wajen na fihi min haramin haramna labisa salam ya ce za a yi wani lokaci da za ku samu wani zai ci ya ƙoshi wannan ya nuna za su samu jin daɗi da kwanciyar hankali Allah ta'ala zai buɗa musu har za su zama na suna da ƙyale-ƙyale da abubuwan jan hankali mutum zai ce ya ƙoshi sannan ya ce hasbuna kitabullah a cikin nan malamai suka ce kaga kenan a nan ɗin annabi ya nuna za su ce babu ruwansu da sunnarsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su ci abin da ke gabansu kawai littafin Allah ta'ala duk abin da Allah ta'ala ya haramta shi ne haram a gurinsu wanda Allah Ubangiji ya halatta kuma shi ne halak a gurinsu ba na sallallahu alaihi wasallama kun gaya mana ishara tun kafin zuwansu wanda irin waɗannan hadisan su ne suke ƙara sa mana ƙauna da kuma sakankancewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa babu wani sharri ba ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mu shi kuma babu wani alkhairi face annabi sallallahu alaihi ya nuna mana wannan alkhairi to yadda a da ba a san ci an ci ba amma ka wayi gari yan shi'a sun zo har suna ganin ma cewa su sun bi kowa aka zo ake jita-jitar yan hakika yanzu aka samu wasu sun je sun kwaso waɗannan wannan hakika din yanzu har akwai yan hakika a garin nan wanda suke ganin cewa komai Allah ne kuma suna nan suna yawo suna tara suma suna ta yawo to ita ma wannan dole a dan fara jan hankalin mutane a kai don kada a samu ɓullar irinsu idan kuma ma an samu waɗanda suka ɓulla da irin wannan aƙidar to babu yadda da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa za su bayyana so in sun bayyana amma dai da ya halika man halaka bayyanatin wa ya haya man hayya an bayyana duk wanda zai halaka ya halaka yana sani ba dan an gaza yi masa bayani ba wanda kuma zai shiryu ya shiryu dan an masa bayani ba zai taba yiwa kai musulunci babu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba zai yi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da aka turo shi aka saukar masa da alqur'ani an yi haka ne Allah ta'ala ce da tubayyana linnasi ma nuzila ilaihim dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar zuwa gare su kai wa mutane bayanin abin da aka saukar zuwa gare su to wannan bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shi ake kira da hadisi shi ake kira da sunna ta ma'aikiyar sallallahu alaihi wasallam wannan bayanan da maki alaihi salatu wassalam kuma Allah ta'ala ya kare komai na annabi sallallahu alaihi wasallam don ya san cewa duka rayuwarsa da kowane motsi da maki alaihi salatu wassalam zai zama abin koyi ne ga waɗanda suke son su shiga aljanna kuma shi da kansa Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir kuna da abun koyi mai kyau a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga wanda yake burin lahira da ayyukansa da haka Allah ta'ala ya ce mana annabi sallama baya magana a bisa san rai amma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wato duk abin da kaga annabi sallama ya faɗa to wahayi ne aka wa annabi sallama yi Allah ta'ala ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu باليمين ثم لقطعنا منه الوتين inda Allah ta'ala yana magana kai tsaye ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inda zaka kago wata magana wadda ba mu muka ce ba ka fade ta kuma ka jinge gina ta zuwa gare mu la akhasna minhu bil yamin da sai mun kama ka da hannun dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ake ga wannan thumma laqata'na minhu al watin sannan kuma da mun cire maka wata jijiya wadda take kai jini jikin zuciya wadda da zarar an tsinke ta shi kenan mutuwa kawai za a yi ashe kun ga duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa din nan da yardar Allah ta'ala ya faɗi shi babu abin da annabi Allah ta'ala ya wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dan banda agaji da ya ta bashi da ɗaukaka da ƙara bayyana addininsa da sake bashi dama ya barar da ji sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan ya nuna dukkanin abin da annabi sallallahu alaihi ya faɗa dangane da wannan addinin to ba za ka iya rayuwa ba babu shi ba za ka taɓa iya rayuwar addini ba dai babu maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shigi da fitinsa dole za su taimaka maka wajen fahimtar yadda za ka yi addinin idan ka ce a ajiye hadisan ma'aiki alai salatu salama a gefe guda to akwai abubuwan da duk ba za su tafi daidai yadda ya kamata kuma haka aka ga annabi sallallahu alaihi yana yi tun zamaninsa kuma har yau ana yi misali sallar juma'a raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu yake tayi amma babu ita a cikin alqur'ani babu inda aka ce ai sallar juma'a raka'a biyu sallar janaza annabi sallama ne ya karantar da sallar janaza ya za a yi ta ya za a yi ya za a yi duka wannan a cikin hadisan ma'aiki alaihi salatu wasalam muke koya amma cikin alkur'ani babu abin da ya shafi wannan ba koyar da yadda ma za a yi an ce a fitar da zakka cikin alkur'ani amma ansab na zakka din ba wanda ya san su annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya bayyana su ya faɗi ma a cikin abubuwan da za a fitar da zakar dabobin ni'ima an ce za a fitar a cikin dabobin ni'ima shanu raƙuma da tumaki da awaki to amma sai sun kai ƙwaya nawa ko guda nawa ne sannan za a fitar musu da zakka sannan an tashi fitar da zakar nawa za a fitar sannan ya lamarin yake duka wannan aikin ma'aiki alaihi salatu wasalamu ne da yi bayani kuma da wannan bayanin aka yi ta rayuwa tun zamaninsa har yau din amma da yake Allah ta'ala ba zai gushe bai ta jarrabar wannan al'umma zai jarrabe ta ta ko'ina wala nabul wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat abashir as-sabirin Allah ta'ala yace am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhum al-ba'sa'u wad-dharra'u wa dhulzilu ta ya kula rasulu wallazi da amanu ma'ahu wa ta nasurullah duk irin waɗannan jarrabawoyi waɗanda za su firgita ka a cikin zuciyarka Allah ta'ala zai ta ba da dama a yi ta jarrabar wannan al'ummar da su amma bibiyar ilimi da bibiyar malamai na Allah ta'ala su ne za su nuna maka ina ne inda gaskiya ta don haka muna roƙon Allah ta'ala ya kare imanin kuma Allah ubangiji ya kare a samarinmu masu shige-shige da ƙoƙarin nemo abubuwan da yake sabbi kawai don su zo da abu sabo a ce sun zo da abu sabo Allah ta'ala ya raba mu da son shahara da son sai ka zama famous ko abin da ake ta talk of the town ce kawai ka zama contradictive kawai ana ta zancen ka a gari wai da haka ne za ka samu wani abu irin wannan Allah Ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon baki ya nuna mana ƙarya kuma ya ba mu ikon kauce mata duk inda take amma dai ma'aiki alaihi salatu wassalam da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina dukan su sun rayu ne akan bin alqur'anin nan da sunnan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma kun san wannan sunnar da yawa mutane ba sa santa in ka dauka tun da kan kawaris ka zo kan mu'tazila ka zo kan wane ne duk zaka samu fada suke yi da sunnan nan ta baki da salatu ta su bayan nan da ake ta ake ta gumurzu da su da ga sunnan nan ba wani san su canta suke yi ba saboda ita ce take bayanin abin da yake daidai ka gane shi ka gane cewa daidai din ita kuma ce take bayyana cewa abu kaza ba daidai bane in ka ce alkur'ani kadai za ka bi ba za ka bi sunna ba to shi ma alkur'anin ba za ka bi shi ba mun gane saboda shi ma rawaito shi a yakin kamar yadda aka rawaito hadisan na sha faɗa cewa inda za ka ɗauki asalin akwai wani bugu wanda ake ce masa ɗan misira ɗin asali babban ina jin har irin waɗannan ba za ka samu a jikinsa akwai sinadi na wannan ƙuranin da kake karantawa daga wane zuwa wane zuwa wane zuwa wane da isnadin har zuwa kan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama don haka shi ma da isnadi ya taho mutawatiri mun gane kuma Allah ta'ala ya hada sunnan nan da alqur'ani ba za ka iya raba su kana raba su kace kai ɗaya zaka bi to ka tabbatar da cewa kawai ka bata dole ne ka hada su su biyu inda Allah Ubangiji so yake kawai mu ba alkur'ani kadai to da kowa sai a sauke masa alkur'anin sa ba sai an turo mana annabi sallallahu alaihi wasallam tunda to menene kenan hikimar zuwan manzon Allah ta an ce in yayi bayani ba za a bi bayanin ba dan kaga da sai Allah ta'ala kowa a sauke masa qur'anin sa gida ke ko shike nan kowa ya bi kawai abin da aka masa wahayi amma ya za a turo wani ya zo ya shekara ashirin da wasu abubuwa ya yi yaƙe-yaƙe a cutar da shi a kore shi daga gari duk ya yi ƙoƙari iyakar ƙoƙarinsa shi kenan bayan shekaru dubunnai kawai wani ya zo ya ce aidin maganganun su aje su aga wannan ba daidai ba ne a daidai ba ne ba addinin ake so a yi daidai ba sai dai so ake dai kawai a cutar da addini so muna roƙon allah ta'ala ya kiyashe mu da irin wannan za mu tashi aya ta ta talatin da arba'in da biyar wasu albin arsana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون نعم الله تعالى يقول واسأل من أرسلنا kuma ka tambayi waɗanda muka aika min ƙablika gabaninka min rusulina daga cikin manzanninmu a ja'alla min dunin rahmani ilahan yu'badu shin mun sanya wani koma bayan Allah ar-rahman a matsayin abun bautar da za a da za a bautatawa wannan ayar Allah subhanahu wata'ala a cikin ta yana umartar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yana umartarsa don ya ce was'al kuma ka tambaya don wastamsik billazi uhiya ilayka innaka la'ala siratal mustaqim wannan khitab din ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ake yin sa awwalan sannan sai dai kowa ya shigo baya daga baya sannan innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa yus'alun kai tsaye ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ake wannan magana sannan sai kuma Allah Ubangiji ya ce was'al man arsalna min qablika kuma ka tambayi waɗanda muka aika gabaninka wato waɗanda muka aika cikin manzanni kafin kai ka zo sallallahu alaihi wa sallam min rusulina cikin manzanninmu ka tambaye su tambayar da zaka musu aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun mun sanya musu wasu alloli ababen bauta kuma bayan Allah ar-Rahman wannan ita ce tambayar da za a yi to kafin mu zo mu tattauna wannan tambayar wato Allah ubangiji ya na nuna mana cewa duk wani annabi da kaga ya zo to ya zo ne don ya nuna cewa lalle a bauta wa Allah ta'ala shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa wajen bauta wannan shi ne abin da ya kawo dukkanin annabawa gaba ɗayansu babu wani annabi ƙwaya ɗaya wanda ya zo da wani sako daga wajen Allah subhanahu wata'ala akan a bautatawa wani wanda ba Allah ba duk manzon da ya zo ta yake a bautatawa Allah ubangiji shi kaɗai Allah ya ce walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr ila adin akahum huda wa ila samud akahum wa ila adin akahum huda ko qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr ila samud akahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره dukansu kowa in ya zo abin da yake faɗa ke Allah ya ce mun aiki annabi Nuhu alaihi salatu wassalam zuwa ga mutanensa abin da ya gaya musu shine ya kawo ya ko mutane ku bautata wa Allah ba ku da wani abin bauta koma bayan Allah subhanahu wa haka adawa aka aika musu annabi hud alaihi salatu wassalam irin saƙon da ya kirawo su dai kenan zuwa gari haka samudawa Allah ta'ala ya tura musu annabi salih alaihi salatu wassalam irin saƙon da nuhu ya faɗa wa mutanensa irin saƙon da hud ya faɗa wa mutanensa irinsa ne kuma dai salih shi ma ya faɗa wa mutanensa ibudullah ku bautata wa Allah ta'ala malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abin bauta koma bayan Allah subhanahu wataala annabi shu'aib alayhi salatu wassalam shi ma da yaje ga mutanansa abin da ya gaya musu kenan ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr ya ku mutane na ku bautatawa Allah ubangiji ba ku da wani abin bauta da ya dace bisa cancanta da gaskiya koma bayan Allah subhanahu wataala kaga wannan shine sakon su dukkan su sakon su kenan Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa tajtanibu at-taghut kuma lalle hakika tabbas mun aika cikin kowace al'umma mun aika wani manzo abinda manzon ne yake kiran su zuwa gare shi shine ibudullah wa tajtanibu at-taghut bautatawa Allah ta'ala shi kadai kuma ku kaura cewa dagutu dagutun nan shine dukkanin wani abin da za a bautatawa kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ko ma menene shi dukkanin abin da zai sa ka wuce iyakar Allah subhanahu ta'ala ka ƙetare haddin Allah ta'ala wannan shi ake kira da tsagut domin lafazin tsagut kamar yadda maki ya sha maimaituwa a wannan majalisin daga attagiya ne abin da yake ya shallake iyaka Allah ta'ala ya ce falamma tsagal ma'u hamalnakum fil jariya mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam lokacin da ruwa ya taho ta sama ta ƙasa yana yawa yana yawa ma tsagal ma lokacin da ruwa ya shanye komai to hamallakun filjari sai muka dauke ku a cikin kwale-kwale wadda take gudana daga a hausan an ce tsagiya wadda muke cewa tagiya kaga ita ce a can sama babu wani abu a saman tagiya ko to wuce iyaka duk abin da zai sa ka wuce iyakar Allah subhanahu wataala to sunansa tsagut in a san ranka kake bin sa to ka zama mai bautar tsagut shikenan amma ko menene ko wayarka ce ko matarka ko ɗanka ko makocinka ko wanda kake so ka aura ko masoyiyarka ko saurayinki ko mijinki ko waye in dai zai sa ka ƙetare iyakar Allah subhanahu ta'ala to sunansa tsagut in kana jin daɗi a bisa yaddarka kake binsa kake ake ƙetar iyakar Allah subhanahu wataala din to ya zama dagutu kai kuma ka zama mai bautar dagutu kuma imani baya tabbatuwa dole sai an kafurce wa tsagutu mun fahimci wannan ko haka Allah ubangiji ya faɗa a cikin suratul baqara man yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wusta lam tisamana duk wanda ya kafirce ma tagut kuma ya imani da Allah wannan shi ya riko da igiyar da bata tsinkewa ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma in dai tana bin tagut to kaga abinda dukan su suka zo su yi kenan duka annabawan da manzannin gaba ɗayansu abin da ya kawo su kenan so da Allah Ubangiji ya ce was'al man arsalna min qablika min rusulina ka tambayi waɗanda muka aika kafin zuwanka cikin manzanninmu a ja'alna min dunir rahmani ibada ila alihatin yu'badun shin ka tambaye su ka ji akwai wasu al'umma da muka sanya musu wani abun bauta muka yadda su bautatawa wani abun bauta koma bayan Allah subhanahu wataala amsar ita ce babu tunda mun ji dukkanin annaba wannan taske a bautata Allah ta'ala shi kadai to ya za a ce Allah Allah ta'ala zai umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tambayi annabawa har ya gaya masa tambayar da zai musu bayan kuwa bai riske su ba ko da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a matsayin annabi ai babu sauran wani annabi hatta annabi isa alayhi salatu wassalam ya riga ya wuce bayan ma ya wuce har an fara gurbata ma addinin nasa shi kansa addinin nasa an ma gurbata shi sannan ne aka turo manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to menene mafhumin wannan kalmar was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yubadun wata tambaya ya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tambaya shi yasa malamai suka faɗi maganganu da yawa wasu suka ce wannan tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi ta ga dukkanin annabawa lokacin da ya je tafiyar nan ta Isra'i da Mi'raji tafiyar Isra'i da Mi'raji a wannan lokacin Allah ta'ala ya tara masa annabawa da manzanni shikenan sai ya tambaye su amma wannan maganar ba ta da inganci malamai sun tabbatar da cewa riwayar da ta zo ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan tambayar tambaya wato magana ce wadda ba ta da tushe ba ta da inganci riwayoyi na isra'i da mi'raji wadda suka inganta na isnadi mai kyau imam al-albani ya tattare risala guda al-isra wal mi'raj ya tattara riwayoyin da suke da inganci tabbatattu idan ka bi su za ka tara babu irin wannan riwaya da za mu karanta imamul qurtubi a cikin littafinsa ahkamul qur'an a daidai karkashin wannan aya sai ya ce ibnu abbas da ibnu zaid sun rawaito cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi tafiyar dare من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى daga masallacin makka zuwa masallacin baitul maqdis shine baitul masjid al-aqsa shine baitul maqdis to sai Allah ta'ala ya tayar masa annabi adam wa man wulida min al-mursalin da sauran dukkanin waɗanda aka haifa cikin manzanni wa jibril ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma jibril yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa'azzana jibril sai jibril ya kira sallah sun ma'aƙamar sala sana aka ta da sallah sun maƙala ya muhammad taƙaddan fasalli bihim sannan jibril ya ce ya muhammad wuce gaba ka yi musu sallah balamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ƙala lahu jibril da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gama yi musu sallah sai jibril ya ce da shi sal ya muhammad من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة نعبدون sai da bayan an yi sallama sai ce da shi to tambaye su ya tsaya Muhammad shi cikin dukkanin waɗanda muka Allah ta'ala ya tura akwai wanda aka bashi umarni in ya zo ya gaya wa mutane su rika bautar wani wanda ba Allah ba to a nan gurin tabbas riwayoyin sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa annabawa sallah ya ja su sallah wannan tabbas ne riwayoyi ingantattu sun tabbata amma a nan gurin wannan ƙarin sal ya muhammad man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badun fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la as'alu kadik tafaitu sai annabi ya ce a ba zan ma tambaye su ba ai ni na riga na samu dalili ma wanda ya ishe ni kawai imam al-qurtubi ya ci gaba da cewa sai ibnu abbas ya ce wa kanu 70 nabiyyan minhum ibrahim wa musa wa isa alaihimus salam wato annabawa 70 ne cikin su akwai ibrahim alaihi salatu wassalam da musa da isa alaihimus salam amma falam yas'alhum li'annahu kana a'lamu billahi minhum bai tambaye su ba bai yi musu tambayar ba saboda ya fi su sanin Allah ta'ala kaga tun daga nan zaka sa akwai matsala Allah ta'ala ya bada umarni kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai yi ba mun gane wannan ya ce ai na fi su sanin Allah ba sai na tambaye su ba kaga wannan bai dace ma da hali da ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam mun fahimci wannan domin hadisan Isra'i da Mi'raji sun zo ingantattu sun tabbatar kowanne akwai tambayar da maza Allah sallallahu alaihi masa amma kaga nan aya ce ta saukan masa fa amma kuma yace ba zan ma tambayar saboda lafi ku sanin Allah yace a wata riwaya wadda ba ta Abdullahi dan Abbas ba fa sallu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sab'ata sufufin wato sai suka yi sahu bakwai a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mursalai suka yi sahu uku sannan annabawa kuma suka yi sahu hudu kaga sahu bakwai ke wato sai zamana manzanni waɗanda aka turo su da sako zuwa ga mutane su suka yi sahu uku sannan annabawa kuma waɗanda suka mujaddadai ne su kuma sai suka yi sahu hudu in ka haɗa uku da hudu zai baka bakwai وكان يلي زهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم خليل الله wanda yake saitin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ibrahim al-khalil khalilullah alaihi salatu wassalam sannan a gefen dama kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam isma'il a gefen hagunsa ishaq sannan sai musa sannan sa'ir al-mursalin fa ammahum raka'atayn sai sauran manzanni sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu sallah raka'a biyu falamman fatala qala faqal da aka gama sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yace inna rabbi auha ilayya an as'alakum hal arsala ahadun minkum yad'u ila ibadati ghayri Allah sai tashi ya tsaya a gaban su yace ina tambayar Allah ubangiji yayi min wayi wahayi zuwa gare ni akan cewa lalle in tambaye ku shin akwai ɗaya daga cikinku da Allah ta'ala ya tura ya kirawo mutanensa zuwa ga bautar wani wanda ba Allah ba? Faƙalu sai manzannin da annabawan duka suka ce da shi, Ya Muhammad, inna na shahadu inna ursulna ajma'i na bida'awatin wahida. Suka ce, Mumin shaida, Ya Muhammad, sallallahu ta'ala Alaihi wasallam, cewa dukanmu gaba ɗayanmu an tura mu ne da da'awa ƙwaya ɗaya. da kira kwaya ɗaya shi ne wala kad ba asna fi kulli ummatin rasulan an yabudu Allah wa sharibu tagut wannan da'awar kwaya ɗaya ita ce Allah ilaha illallah cewa babu abun bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah wa annama ya'buduna min dunihi al-batil kuma duk wani abin da za a bautatawa kuma bayan Allah subhanahu wataala batil ƙarya ne ba daidai bane ba wa innaka khataman nabiyyin wa sayyidul mursalin kuma kai ne cikamakin annabawa kuma shugaban dukkanin manzanni qadis tabana zalika lana bi imamatika iyana yanzu da kazo ka ja mu sallama mun ƙara tabbatar da wannan cewa kai ne khataman nabiyyi ko imamul mursalin wa sayyidul mursalin kai ne shugaban su kai ne jagoran su wa Allah nabiyya ba'daka ila yawmil qiyamah kuma babu wani annabi bayan kai har tashin alkiyama illa isa ibn maryam sai isa dan maryama fa innahu ma'murun an yattabi'a asara shi kuma idan ya zo za a umarce shi ne ya bi gurabinka ya bi sawunka wato idan annabi isa ya zo alaihi salatu wassalam zai zama yayi jaddada shari'ar musulunci ba wai zai zo da sabuwar shari'a ba shi yasa zai karya sali zai karya gicciye cross sannan kuma zai yaki kiristocin shi da karan kansa sannan zai jaddada shari'ar musulunci shari'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka idan ya dawo ba zai dawo bane a matsayin annabi sabo da wani sabon sako a'a zai zo ne ya zo ya jaddada shari'ar musulunci wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da ita wannan duka daidai ne to amma wannan riwaya a babu tabbas don in banda imamu qurtubi din babu ma ni wanda na gani a iyaka dan karamin bincike na wanda ya zo da wannan riwaya mun gane banda shi ban ban har yanzu ban gano wanda ya zo da wannan riwaya ba kuma dukkanin malamai sun tabbatar imam al-albani ya tabbatar da yawa daga cikin riwayoyin isra'ila da iraji suna da akwai rudu da yawa akwai na akwai na ƙarya da yawa a cikin to sannan meye dalilin da yasa Allah ta'ala ya isra'i da miraji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a nuna masa sharaf ɗinsa ɗaukakarsa ake so a nuna masa akan dukkanin annabawa ba wani aiki ake so a ɗora masa ba kawai so ake a bayyana masa cewa shi fa wato ya wuce duk inda yake tsammani kuma ya wuce duk inda kowa ma yake tsammani shi yasa aka yi irin wannan gagarumar tafiya da shi wadda idan ba imani ba babu abin da zai sa ka yarda da cewa ma an yi tafiya a cikin dare a yi tafiyar da ake yin wata uku kafin a yi ta kuma a cikin daren har a tashi a tafi sama da saman bakwai har a je gurin da annabi sallallahu alaihi yake jin sarifal aqla yake jin karar rubutu na alƙalamin kudura har ya kai gurin da mala'ika jibril zai ce iyaka ta nan gurin ya ce da shi ina ƙara taku ɗaya daga nan gurin gaba ɗaya zan ƙone annabi sallallahu ya wuce shi kadai ya je su gana da annabi sallallahu ya wuce su je su gana da Allah subhanahu wataala ya karɓo saƙon da wasu ya gaya mana wasu ma ba zai bai gaya mana ba saboda ba shi da amfani ya gaya mana to an yi haka ne saboda a nuna annabi sallama ɗaukakarsa da kimarsa da darajarsa ba wai an yi isra'i da raji da shi bane dan ya je ya tambaye su cewa a shin Allah ta'ala ya turo wani akan ya bauta wani ba Allah subhanahu ta'ala ba ba wannan ne dalilin da yasa aka isra'i da miraji da manzo Allah sallallahu alaihi mun gane saboda haka was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun a ba maganin isra'i da miraji yake ba mun gane akwai waɗanda suka ce a ana nufin ya tambayi ahlul kitabi tunda ai akwai sauran mabiya addinin yahudawa da kuma kristoci a lokacin da mazala sasala mai zo akwai yahudawa akwai kristoci to malamai suka ce in ka kalli nassin kuma za ka ga ba su aka ce ya tambaya ba manzannin aka ce ya tambaya was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun kaga manzannin aka ce ya tambaya domin mabiyan cikin su akwai mushrikai akwai waɗanda ba mushrikai ba sannan ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ma addinan gaba ɗaya duk sun rude sun rikirkice duk an ƙara abin da aka ƙara an yi watsi da abin da aka dama to kenan wannan umarnin da Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ilzami ne shi yasa malamai suka ce ana yi wa quraishawa ne ilzami cewa a gaya musu su sani cewa babu wani annabi da ya taba zuwa ya ce a bautatawa wani wanda ba Allah ba duk wani manzo idan ya zo ta yake bauta ta Allah subhanahu wataala mun fahimta don haka in suna jin akwai waɗanda cikin malaman tafsiri suka ce istikhbar zai ya bibbi littattafan da aka saukan musu ya bi ya tabbatar da cewa ko akwai wani annabi da Allah ta'ala ya taɓa turowa ya ce ya bautatawa wani in ji Allah ta'ala ba Allah subhanahu wataala ba mun gane wannan saboda shi bautar wani wanda ba Allah ba ba zai taba hada kan al'umma ba shi kuma addinin musulunci ya zo ne don ya hada kan al'umma su abin da suke bautatawa wasu suna bautatawa gumaka ne a matsayin abin bauta wasu kuma suna bautatawa gumaka ne saboda liyuqarribuna ila Allah zulfa dan su kusanta su zuwa ga Allah ta'ala wai ka sassaka abu da hannunka kuma ka ce shine zai kusanta ka zuwa ga Allah ta'ala wasu kuma suna bautatawa gumaka ne dan su kece su a gurin Allah ta'ala kaga dalilan da yasa suke bautar gumakar ma ba ɗaya bane daban-daban ne to sannan zaka samu wasu gumakan da suke bautatawa wasu maza ne wasu kuma mata ma suke bautatawa wasu ruwa ma suke bautatawa wasu kaza suke bautatawa kowa abin da yake bautatawa daban to duk lokacin da aka samu bambanci ta bangaren abin bauta da wuya a samu haɗin kai wanda zai iya amfanarwa amma idan ya zama na al'umma allansu da suke bautatawa kwaya ɗaya ne to a wannan shine ƙarshen haɗin kai zai zama tunaninku iri ɗaya sannan fahimtar ku iri ɗaya duk al'ummar da ya zama suna da tauhidi to ƙarshen haɗin kai kenan kawai shine tauhidi da ka bi Allah subhanahu wata'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan magana haɗin kai ta kare in kowa zai ajiye komai nasa kawai abi alqur'ani da sunna ma yake alaihi salatu wassalam baka da bukatar sai kai wani taro akan a zo a haɗa kai dama bin wasu da ake yi ai shine yasa aka bar annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka zo suna cewa a bar waɗannan abubuwan da ake bi a zo a ba annabi sallallahu alaihi wasallam to a nan ne inda rikici ne mun gane don haka dai wannan tambaya ce da Allah ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi ta amma ba dan zai yi ta din ba a'a ya ce da shi ya yi ta ne saboda dama dai ko an yi tambayar ko ba a yi tambayar ba amsar haka ta mun fahimta kamar maganan nan da mai al-kashaf zamakshari rahimahullah a karkashin wannan ayar ya ya ya bada wani misali yace kamar ka tambayi ƙasa ka ce da ita waye ya fitar da tsirran da suke cikin ta waye ya keta hanyoyin da suke cikin ki ya gudanar da da koguna da falake da sauransu waye ya ya bawa ƴaƴan da suke fitowa akan ki ƴaƴa suke fitowa suna ci sai ce in ba ta baka ansa ba shiwaran to za ta baka ansa itibara tunda kasa ba za ta ma magana ba ba za ka taɓa yin magana da kasa ba a nan duniya amma in ka yi itibari za ka samu ansa in ka zauna ka yi la'akari da cewa ita ma akwai wanda ya yi ta to wanda ya yi ta ɗin nan shi ya kyakke ta inda ruwa zai sannan shi yake fitar da tsirrai idan tsirran sun fito kuma shi ne yake ba su dama su yi 'ya'yan da za ka ɗauka ka cika ji amfani da su to waye wannan shine Allah ta'ala amma amsar kaga ba wai zaka same ta bane ta hanyar ka tambaye kasa ta baka amsa a zaka samu ansar ne ta hanyar itibari tunani da tadabburi wanda Allah ta'ala yake don shi da ma ya saukar da alqur'ani mun gane wannan to was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun ibn kathir rahimahullah ya ce abinda ake nufi a nan shine jami'ur rusul dukkanin manzanni sun yi kira ne a ilama da'autan nasu ilaihi min ibadatillahi wahdahu la sharika lahu Allah ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dukkanin manzannin da suka raka ka zuwa sun kira mutane ne zuwa ga abin da kake kiran mutane zuwa ga irin wannan tauhidin da ake kirkici shawa suna cin mutuncin manzo Allah sallallahu har suka kore shi har suka so su kashe shi ya koma Madina ya je ya samu Yahudawa a can su ma suke ta kokarin su kashe shi ya haɗu da Kiristoci suke ta kokarin sai sun hallaka shi sannan bayan ya tafi kuma basu bar al'ummarsa ba har yanzu suna da suna cutar da su to duk abin da wancan annabawan suka kira irin sa dai abin da kai ma kake kira shi ne abinda Allah ta'ala yake ƙoƙarin nuna mana a cikin wannan a wannan aya wala hau an ibadatul asnami wal andat kuma Allah ubangiji yana nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkanin waɗanda suke imani cewa hani dangane da bautar kowane irin gunki duk abin da ya zama shirka hana shi shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi kuma shi ne abin da dukkanin annabawa suka zo shi duka shi ne abin da suke shirka bautar wani wanda ba Allah ba wato wato karkata wani nau'i na bauta zuwa ga wani Allah subhanahu wataala addu'a tsoro soyayya dogaro shi da at-tawakkul at-targhib at-tarhib ha al-isti'ana al-isti'aza neman taimako irin wanda Allah ta kadai ne zai taimaka mu da neman tsari irin tsarin da Allah ta'ala ne kawai zai tsare ka ba wani shehi ko aljani ko mala'ika da zai sai baka wannan sai dai Allah subhanahu wataala dogaro irin wanda ake wa Allah subhanahu wataala ba wai kai dogaran da ake wa Allah ta'ala ka wa wani ba mun gane tsoro ba irin tsoro na ɗabi'a ba kana tsoron kunama kana tsoron maciji kana tsoron kare a ba irin wannan tsoron ba wannan tsoro ne na ɗabi'a a tsoro irin wanda ake wa Allah ka rika jin cewa shedan ko aljani ko wani daga cikin bayi zai yi maka abin da Allah ta'ala bai so ya yi maka ba irin wannan tsoron ka rika jin tsoro na ba gaira ba dalili ka rika jin cewa wani yana da iko a kanka ba Allah ba ka rika jin cewa masu sihiri mayu da masu kaza masu kaza duk za su iya cutar da kai ba Allah subhanahu wataala ba irin wannan to duk shine shirkar da ake ta magana mun gane inda irin wannan to abubuwa ba za su tafi daidai ba ba za a samu zunzurutun tauhidin da ake magana to duk shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yaka kuma shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da duniya to irinsa kuma duka annabawan haka suke kaga kenan ba za a zauna lafiya saboda su kan mutane dole sai sun amma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum shirkun ba za su imani gangariyar imani gaba ɗaya ba sai ka samu suna ɗan taɓa dai shirka yana dai da wani malami da yake ɗan duba masa yana da ɗan wani surkulle da yake haka yana da wani ɗan dodon gonarsa da yake ɗan yin wasu abubuwa mun fahimta ko wani kambu ko canhu duk yana da su maimakon ya dogara da Allah subhanahu wataala kuma sai ka samu duk wanda yake irin wannan masifar ma ta fi faɗa masa mu da muke yawon mu haka kawai sungul ƙaramin maye ko mu ba mu ga Allah ta'ala na ta kare mu dama shi tawakkali shi ne ƙarshen magani dan ya ce wasu mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da azaba ba ba tare da hisabi da annabi ya zo zai bayani ya ce humul ladina la yastariquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun kaga tawakkul shi da ƙarshen magani dan duk abin da kake tsammanin zai same ka to zuwa zai same ka wannan kaida ce amma ka dauka ka fi karfin kowa kana da Allah komai ba zai same ka ba to komai ba zai same ka ba kuma ku duba ku gani duk wanda yake daure dauren wannan abubuwan masifin sun fafi sun fada masa mun gani Allah ta'ala ke shi wasal man arsalna min qablika min rusulina ad'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu anan gurin Allah ubangiji ya fada mana wani suna daga cikin sunayensa shine ar-rahman wannan sunan na ar-rahmanu shi ne ɗaya daga cikin sunaye biyu waɗanda banda Allah subhanahu ta'ala ba a siffata kowa da su da Allahu da ar-rahmanu amma kowane suna zaka ga ana iya siffata wani da shi daga cikin sunayen Allah ta'ala ar-rahim zaka samu Allah ta'ala da kansa ya siffata wata halitta da cewa rahim mun gane ko hatta annabi sallallahu alaihi wasallam kana bil mu'minina rahima لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم kuma duka wannan sunayen Allah subhanahu wataala mun gane amma ra'afa ta Allah subhanahu wataala ba ta daidai da ra'afa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan rahama in ka ce sami'u Allah ta'ala da kansa ya ya siffata wasu da sami'u basiru wane ne duk kowace su ba amma ar-rahman da Allahu ba a siffata kowa sai Allah ta'ala shi kadai kawai yake siffatawa da ar-rahman da kuma ar-rahim subhanahu wa ta'ala ibn kasir yace wannan ya daidai da fadin Allah ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an yabudu Allah wa tajtanibu at-taghut akwai riwaya ta wata qira'a da mujahid ya karbo daga Abdullah dan Mas'ud واسأل الذي واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا وانا رواية عبد الله دم مسعود amma riwaya ce tafsiriya la tilawa mun gane wato tafsirin a, ayar ce yake maka ba wai tilawar ayar yake maka ba abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya gafarta mana na'am na'am na'am ya ba wanda yake ishtiraki a cikin su su kadai ne su biyu ne kawai Allah da Ar-Rahman in dai ishtiraki ne na na na maganar wani za a yi kiransa da kaza wani ma za a yi kiransa da kaza waɗannan su biyu ne gaskiya malamai suka ce ba wani wanda ake siffatawa da su in ba Allah subhanahu wa ta'ala din da kaji Ar-Rahmanu to kawai Allah ne mun gane ko Abdurrahman ai kaga Rahmanu ake ce masa shi ma kuma kuskure ne amma dai Rahmanu ake ce masa ba Ar-Rahman ko dama Allahu kuma ba wanda ma ake kiransa da Allahu babu ya fi karfin sunan ya fi karfin kowa ma ina ganin in aka haifi yaro ma aka ce masa sunansa Allah ma mutuwa ba ne mun fahimta to ga su yin hakika kuma suna so su ce maka komai ma Allah Allah ta'ala ya kiyaye mu alaihi wa اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.